sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta ta kenan kai da zaman to inda kaga dama ne za ka karanta saboda ana samun allahmul jali kuskure babban kuskure wanda zai gurbata ma'ana sai ga ayar a ma'anan da ubangiji subhanahu wataala ya faɗe ta akai kai ka tara ta daga wannan ma'anan ka kai ta wani abu daban wanda bai da wani ma'ana to wannan kuma shi yake kai ga wajibi ne mutumin da zai karanta qur'ani ya zamanto yana kiyaye makharijul huruf sifatul huruf abin da ya shahi tajwidi ka kiyaye shi ka bi shi a tsanake la sema abin da ya shahi fitar da harfai kowane harafi da ko daga inda yake hutowa cikin harafai 28 ɗin nan to kowanne ka haɗe shi yadda ake haɗe shi ba ƙaƙale ba ne ba ko kuma son nuna iyawa la wajibi ne sai ka haɗe shi in aimince aka zo a ji cewa lallai aimince ka haɗe kara kasa bambance tsakanin alifin ɗinka da ainihin ɗinka alifin aka mata fata sai ta zama a ita ma ainihin aka mata fata sai ta zama a a wajenka sai a rasa wanne ne bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ko tsakanin zalun da zalun da za'un ko wani wasu harafai makamantan wannan kenan wajibi ne mutum ya tsaya da kyau ya karanta abin tunda duk inda aka yi alif in ka ɗauko ainun kasa ka bata inda aka yi ainun ka ɗauko alifin kasa ka bata kenan ya da kyau mutum ya kiyaye manzon lake cewa la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab sallah bata wadatarwa matakar mutum bai karanta ba fatihatul kitab wa taratan yaqulu wani lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihati alkitabi fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghayru tamam manzala yake cewa wani lokaci man salla salatan dukkan wanda yayi wata salla lam yaqra fiha bi fatihati alkitab amma a cikin sallar ta ka bakar da alhamdulillah sallah kai ban karanta fatiha ba fahiya khidajun bi ma'ana fahiya naqisatun wannan sallar taka ragaggaci wannan sallar taka ragaggaci wannan sallar taka ragaggaci manzo Allah sai da ambaci haka su uku mi ake ni da ragagga yace ghairu tamam sallar ba cika ba matakar alhamdu ba ta zo mata sallar ba cika ba wa yaqulu kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kina waɗannan hadisan da suka gabata gaba ɗaya suna bayyana mana rukuniyatul fatiha suratul fatiha rukuni ce daga cikin rukunan sallah idan ba a same ta ba babu zancen sallah to yanzu kuma abin da zai biyo baya zai maka magana akan wafadailuha da ya maka can a saman titir din wafadailuha da falalar ita wannan sura wani falala suratul fatiha take da shi to shine malai ke cewa a wa yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa qassamtu salata ya'ni al-fatihata Allah yake cewa na kasa fatiha sallar mana fatiha me fatiha karatu alhamdu Allah yace na kasa shi baini wa baina abdi tsakanina da ni da bawana dukkan mutumin da yake karanta alhamdu kamar yana yana munajati ne da ubangijin shi yana tattaunawa da ubangiji baini wa baina abdi nisfaini tsagi rabi kowanne yana rabi ubangiji subhanahu wataala rabi kai kuma rabi bi ma'ana kana faɗin Allah yana maido maka kana faɗi Allah yana maido maka me Allah yake maido maka gashi kamar haka sai ke cewa fa nisfuha li Allah ya ce rabin ita suratul fatiha nawa ne wa nisfuha li abdi rabin kuma na bawa na ne Allah akbar kaga mun aiba karamar daraja bace ba ba ko biyanka ba wahalarka ba komi a riba kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala kana faɗi Allah yana mido maka maza kuma Allah yake cewa wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da ya biyo a cikin karatun Fatiha na addu'a Allah ya ce na gabawa na abin da ya roƙa duk abin da ka roƙa Allah ya baka shi kaga wannan farla ce suratul fatiha wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yake cewa iqra'u ku karanta yaqulu al-abd bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya kaga godiya kai ga Allah subhanahu wataala to yanzu kai ka faɗi alhamdulillahi rabbil alamin ga abinda Allah zai mai do maka yaqulu Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya kuma zai ce maka hamadani abdi daga kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ce hamadani abdi bawana yayi godiya a gare ni bawana yayi godiya a gare ni kai ina yadda kake ganin kan nan matsayinka ya kai haka a wajen Allah idan kana karanta alhamdu kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ce hamadani abdi bawana ya yabe ni bawana ya mun godiya wa yaqulu al'abdu lokacin da bawa yace arrahmanur rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim yaqulu Allah sai Allah yace athna alayya abdi bawana ya yabe ni as-sana'u shine yabo bi ma'ana al-madh yabo yabo kuma da abin da yake na na kirki idan ka ce Allah shi ne mai rahama Allah shi ne mai jin ƙai sai Allah ya ce maka athna alayya abdi bawa na ya yabe ni ka faɗi kuma Allah sake mai maka idan ka ƙara gaba ka ce maliki yawmiddin wa yaqulu al-abdu maliki maliki yawmiddin idan ka ce maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako shine wa shine Allah subhanahu wataala ranar da aje kowa yayi tsit duk hayaniyar na duniya da al'ummomin da suka gabata gaba daya da mummunan da kafuran kowa zai yi tsit ba wanda yake da ikon ya ce sai da ikon Allah sai da izini na ubangiji subhanahu wataala shine can Allah yake cewa a cikin suratu ɗaha wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa sauti duka ya kaskanta ga Allah subhanahu wataala fala tasma'u illa hamsa ba abinda zaka rika ji sai karan tahiyar mutane shiru da adam din da yake tarkici a yanzu yana ga ashi haƙƙin shi rayuwar shi ce iya da hurriya iya da liberté yi waye da sauransu za a zo a taru fala tasma'u illa hamsa sai dai ka rika jin tsaran tahiyar mutane kawai kalaba mai cewa to a irin ubangiji subhanahu wataala da yake da wannan mulkin idan ka ce mai mulki ranar sakamako ya Allah ta'ala sai Allah ya ce majadani abdi bawana ya girmama ni almajdu bawana ya girmama ni ya abdu bawa in ya kara ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako qala sai Allah ya ce fa hadhihi baini wa baina abdi idan ka ce ya ubangiji gare ka nake bauta ya ubangiji gare ka nake neman tanyo sai Allah ya ce wannan kuma tsakani na ne da ni da bawa ne kaga wata daraja ce ita ma matsaukakiya tsakani da ni da bawa na sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala kuma na ga bawa na abin da ya roƙa cewa ya ubangiji ina neman tanyonka Allah ka kama mini a cikin rayuwa Allah ce bawa na abin nan da ya ruka na bashi zan bashi kulawa ka kana karantawa a cikin nutsuwa tare da tadabburin abin da kake hodi kana ji kamar kana ganawa da Allah irin wannan karatu ake so ba zama kana ce bakin kai na alhamdulillahi rabbil alamin ba bakin kai na hodi amma bakon lokaci ta fita daga garin da magaram kana can wani wuri kana yawo kana ti atihu fil ard yaqulu al-abdu bawa in ya kara gaba yace ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ba wanda kai mushi a gare su ba haka kuma ba suke batattu ba ba al-yahudu nasara ba idan bawa yace haka qala sai Allah yace fa haula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala waɗannan ababen gaba ɗaya da bawa na ya roƙa na bawa na ne kuma na gabawa na abin da ya roƙa kenan Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici ya ubangiji ka kawar da ni daga tafarkin waɗanda kai hushi a gare su da waɗanda suke batattu Allah ya ce ma bawa na baka to wannan shine falala ta karanta suratul fatiha ka ku ai ba karamin falala bace ubangiji subhanahu wata'ala zaka gana da shi kana faɗi Allah yana mai dumaka kaga ai matsayin ka ya ɗaukaka matsayinka ya ɗaukaka ba haka ba wakana ya kulu ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi taurati wala fil injili mithla ummil qur'an Allah maɗaukakin sarki bai sabkar da wata sura ba ko a cikin attaura ko a cikin a cikin injila mithla ummul qur'an ko tamkacin ummul qur'an ummul qur'an ita ce suratul fatiha daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin da attaura da injila gaba ɗaya su kumshi wata sura ba mai falala sura mai girma saboda suratul fatiha haka kuma daga cikin fallanta wahiya as-sab'ul mathani Allah ya ce wa a cikin suratul hijr wala qad atayna sab'an min mathani ce wal qur'an al-azim haqiqa mun baka sab'an min mathani sab'an min mathani shine ayoyi guda bakwai abun maimaita karatunsu wanda ake kai kawo ana maimaita karatunsu ana tilawansu kaga ai ta kai ta kai a kirata da suna as-sab'ul mathani dan ni babu wata raka'a da bawa zai face sai an karanta alhamdu haka ayoyi guda bakwai ake maimaita ake maimaita karatunsu sab'an min al-mathani sai ce wal qur'an al-azim da al-qur'ani mai girma allazi utituhu wanda aka bani shi wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatihi haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurci wannan mutumin da ya muna da sallar shi shine Khalad bin Rafi an yaqra'a biha fi salatihi ya karanta suratul fatiha a cikin sallar shi kenan ka karatun fatiha iya ɗaya daga cikin jigajigan sallah wanda an suka rushe sallah ta rushe babu ita wa qala liman lam yastati hifzaha manzala sallallahu alaihi ya faɗi wa wani mutum ya musulunta kuma ya kasa hardace suratul fatiha ko kuma ya musulunta misali yanzu yanzu kuma za a yi sallar isha'i da shi lokacin da aka zo rakau'i guda biyu na ƙarshe kamar da karatun zai zo a nan gaba na lokacin da liman yake yake karatu a asirrance kaga ma mu kai maza a karanta to amma sama mu zai karanta da muke tsaya ya shiga shawagi na tunanin duniya to akwai abin da aka bashi a matsayin badil a matsayin kambaci abin da zai karanta madalla yake ce mushi qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ka maimaita ka faɗi cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah babu abin bauta musu ka cancanta sai Allah Allah shi ne mafi girma babu dubara babu ƙarfi sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai mai taka tun da ya zo yi musulunta bai harrace alhamdu ba sai a faɗi mushi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai rika wannan sai rika faɗi akan bacin fatiha akan bacin fatiha kenan mutumin da ya kasa harrace alhamdu wa qala lil musii salatihi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa shi wannan mutumin da ya muna na sallar shi Khalad dan Rafi yace mushi fa idza kun fa idza kana ma'aka qur'anun idan ya zamanto tare da kai akwai alqur'ani faqra bihi ka karanta da shi yana ka karanta ke da abin da yake tare da kai alqur'ani me ake nihi qur'anun aya ɗaya a cikin alqur'ani ana kiranta da suna qur'ani kamar da sura ana kiranta da suna qur'ani kamar da kuma qur'anin sukutum ana kiranta da suna alqur'ani idan zama to tare da kai akwai wani abu na alkur'ani misali ba kama iya alhamdun ba amma ka iya wata aya ko wasu ‘yan ayoyi kaɗan to sai karanta su wa illa idan kuma ya zama to babu komi na daga alkur'ani tare da kai baka harrace komi ba to fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu kai kabbara kai godiya ga Allah kai kabbara ga Allah kuma kai haidala ga Allah wannan shine abin da yake kenan kai subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai karanta haka maimakon ka karanta suratul fatiha idan zama to baka iya suratul fatiha ba wanda wannan kuma yana maka wajibcin cewa mutum musulmi dole ba da kulawa da hamzari akan ya san yadda za a iya koyi karatu alqur'ani mai girma saboda abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kaga sallar ka ba za ta daidaitu ba ba za ta zama sallah ba har sai lokacin da ya zamanto an samu karatun alhamdu a cikin ta karatu lahiyayye karatu lahiyayye da haka misali mutumin da zai yi limanci amma bai iya karanta sutul fatiha ba ko kuma yana karanta ta kusakuran sun fi yawa yana lalata ma'ana abinda Allah yake ni kaza shi kuma in ya karanta abinda za fasarta shi kaza ne to kaga irin wannan an kasa wanda iya karatu sai hukuma can kai rika sallah dan karatun fatiha wajibi ne a cikin sallah tilas sai an yi shi rukuniyatul fatiha fatiha rukuni ce daga cikin rukunin musulunci rukunan rukunan sallah ba haka nan kuma mun ji irin falala da ita suratul fatiha take da malaka cewa babu na gaba nashul qira'ati wara al-imam fil jahariyya shahi karatu bayan liman a cikin sallar da ake bayyana karatunta yanzu misali magariban nan da muka yi muka kammala rak'o'i guda biyu an bayyana karatu ko to nashul qira' a lokacin an shahewa shi ma yin karatu a bayan liman a lokacin da liman yake bayyana sai ku shiru ku rika saurarawa kuna ƙara samun nutsuwa karatun da yake muku kada zaman to huwa fi sha'anin wa antum fi sha'anin aidan shi ya cikin wani al'amari kuma kuma kuna cikin wani al'amari a in yana yi to kuwa jibi ne ku saurara mashi ku saurara abin da yake karantawa kar ku ce uffan duk da an samu maganganu na malamai da sauransu da sabani mai yawa akan cewa a dole sai an karanta fatiha dole sai an yi wa da sauransu amma za mu ji dalilai wanda za su warkar da mu akan cewa lokacin da limai ke karantawa to kai shuru za ka yi idan kuma sallah ce wanda ake shirarta karatunta an yi su a lokacin kai ma sai ka yi malik ya ce wa qad kana ya kasance ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al imam fi salati al jahriyya wa qad ya zama to ada ya kasance ada ajaza lil mu'tammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja'izantar ga mutumin da yake bin sallah an yaqra biha ya karanta suratul fatiha wara al-imami a bayan liman fi salatil jahariya a sallah da ake bayyana karatu daga farkon al'amari haisu kana fi salatil fajri yayin da ya kasance wata rana manzon yana sallar al-fajr yana kira yana sallar asuba yana sallar asuba fa qara'a sai manzon yana cikin karatu fa thaqulat alayhi al-qira'a sai karatun ya mushi yauni ne karatu mushi yauni sai samu kaman kana yi sai ka ji wani daga cikin daga baya yana yi wanda kuma har yana maka kusan jayayya a cikin a cikin sautin naka misali shi za ka gane da wuri kai ne kai ruku'i ko sujada da wani irin wannan wanda yana dan bayyana wannan sai ka ji kai kaman saurara shi kake kuma kai ka kasa yin naka ka kasa gaba ka kasa baya sai ga ya shawo shaka sosai aiwa ko wajen tahiya to ka gwanar duka kamata ya mutum ya yi a hankali yadda ba za ka cutar da wanda ke kusan ka ba sai ka kayi gaba sai kayi gaba misali in ya wuce maka misali a tahiya in ya karanta wata kalma halin sai ka ji kako ba ko kuma ka ji kana bin shi baka sani ba kuna makamacin wannan to sai ya ji wani yana karatu daga bayan shi sai karatun ya mushi yauni fasaqulat alayhi alqira'a falamma faraga qala lokacin da manzon sallallahu alaihi ya kammala wannan sallah ta asuba sai yake cewa la'allakum taqra'una khalfa imamikum yace ina ga la'alla kuna karatu bayan liman ku kullu na'am sai wanda cikin sahabbai yake cewa eh ya ma'aikin Allah na'am haza ya rasulullah eh hakan ya ma'aikin Allah qala sai manzon yake cewa la taf'alu kar ku kare haka a sallar asuba ya ce illa an ya ƙara a ahadukum sai dai ɗayanku ya karanta bi fatihatul kitab ya karanta alhamdu kenan a cikin wannan nassin zamu gane cewa babu laihi anan lokacin da limai yake bayyana karatu yana bayyana ma kai ma sai ka karanta mi sai karanta fatiha a cikin wannan nassin kenan wannan kuma akwai abin da yazo ya shahi shi shine malai yace nasxul qira'ati wara al-imam fil jahriyya wannan karatun an goge shi yanzu ga abin da tabbatar da karatun ko to kuma za mu zo mu ji abin da ya goge wannan karatai zaman to babu shi kawai ilima yana sauraron shi nakai saboda irin waɗannan hadisan idan suka zo sai a duba wani hadisi ne ya fara gabata wannan hadisi ne ya umarni akan a karanta sai aka samu hadisi na biyu ya zo ya ce ka a karanta sai a ɗauki guda biyu sai a ga wanne aka fara wani a wannan da aka ce a karanta shi ya fara zauwa wannan kuma da aka ce ka a karanta shi ya zo daga baya kenan sai a aiki da wanda ya zo daga baya a bar wanda aka yi daga fari to shine manzo Allah yake cewa la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha saboda babu sallah ga mutumin da bai karanta alhamdu ba thumma me me ga me gaban yake ta ana na kaman ya goge aiwa thumma nahahum ko aiwa thumma nahahum an qira'ati kulliha fil jahriyya bayan haka sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ana su akan su yi karatu a cikin sallar da yake bayyana karatu gaba daya aka hana su karatu kwata-kwata ko alhamdu ma ka karanta me dalili akan haka mala yace wa zalika hina ma wannan kuma ya faru lokacin da in sarafa min salati min salatin jahara fiha bil qira'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya kare wata sallah wanda ya bayyana karatu a cikin ta a wata riwaya kuma yake ta annaha salatu subhi wannan sallar sallar asuba ce yana kare fa qala sai yake cewa hal qara'a ma'iya minkum ahadun anifan shin akwai wani wanda ya karatu daga cikin ku tare da ni dazu kiran dazu da muke cikin sallah akwai wanda ya karatu tare da ni qala rajulun sai wani mutum yake cewa na'am yace eh ya ma'akin Allah ana ya rasulullah lalle tabbas ni nayi karatu lokacin da manzon Allah yana cikin karatu kina a cikin sallah sallah ce kuma ta asuba kenan da ake bayyana karatunta fa qala sai manzon Allah yake cewa inni aqulu manzon Allah yace ni na kasance ina hadi muku ina maimaitawa mali unaza'u wai me yasa ake muni jayayya wana me yasa ina karatu kuma ina ji kamar ne na ja me ya ja idan kana cikin karatu kuma ka rike zo wasu wasu wani sauti daga baya sai kamar ana maka sai karatun ya maka yauni qala abu huraira abu huraira yake ta fantaha nasu anil qira'ati ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga lokacin sai mutane suka fasa yin karatu tare da manzalla sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi a cikin abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bil qira'a duk inda ya bayyana karatu to kowa sai shiru ya zama to kenan fatiha ma ba karantawa tunda can illa an taqra'u bi fatihatil kitab ko ana ga hadisa da hadisa ba yana shi kenan cewa kawai in ana karanta kenan shuru za kai fantaha an-nasu 'anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a hina sami'u dhalika lokacin da suka ji haka min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa ake muni jayayya a cikin karatu kenan daga lokacin suka fasa wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la ya jiharu fihil imam wa ƙara'u sai suke karantawa fi an fusihim a cikin ransu sirran a sirrance fi ma la ya jiharu imam fi a inda liman bai bayyana karatu inda bai bayyana kenan a cikin sallah a zafar ce da asar ce raka ɗaya ta ƙarshen sallar magariba da raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallar isha'i kenan a lokacin su waye su karatu amma a sirrance karatu a sirrance kuma ba a cikin zuciyar karanta shi ba bakinka za ka riƙa motsawa yana faɗin abu amma dai ba da sautin da za a gaji ba kenan shi ne abin da abu hore da ke waɗi ana wa ja'ala al-insat li qira'ati al-imam min tamam al-ihtimam bihi kuma ba haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-insat li qira'ati al-imam mutun ne shiru lokacin da limai yake karatu min tamam al-ihtimam yana daga cikin cikar al-ihtimam bihi bi ma'ana al-ihtimam bihi amsul wasl na cikan koyi da shi liman kina idan yana karanta ku shiru fa qala sai manzo Allah yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi an sanya shi dan ai koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru an yace Allahu akbar ku kuma Allahu akbar babu liman ya Allahu akbar ya kai kuma kai kana tsaye kana ba kammala kaza ba ko kuma baka idasa kaza ba ko ya assalamu alaikum kuma kai kana nan kana ci gaba da wasu abubuwa yana salamta sallah ta kare sai mazala yake cewa baka nan wa idza qara'a fa ansitu shikenan idan liman yana karatu to kuma ku shiru kowa kare ce komai a rika bibiyan shi ana tadabbur ayoyin da yake karantawa shine malike cewa kama ja'ala al-istima'u lahu mughniyan an al-qira'ati wara'ahu haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ka saurari liman ya wadatar maka akan yin karatu a bayan liman kira inda limai yake bayyana karatu kai sai kai shiru fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk mutumin da yake da liman to karatun liman a matsayin karatu ne a gare shi kenan alhamdulillah karanta kamar kuku karanta gaba daya duk wani abin da zai karanta zai a cikin sallah kamar kuku kai gaba daya in tahiyya yazo ya kare tahiyya ya salatu annabi ya kare ya ta'awuzi da abubuwa guda hudu ya kare ya yi sallama kuma kai watakila kana da yawan baki ko da makamancin wannan baka ma kammala tahiyya ba yana ce assalamu alaikum dole ka bishi kai sallama kai ma in ya salamce ka salamce in tashi ka tashi in ya kabbara kai kabbara an yi je sujada kai ma ka je sujada ai taso ka taso haka wajibi ne wannan kada zaman to shi yayi kuma kai kana can baya kana wasu abubuwa shine manzo Allah ya ce man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'a malai ce hadha fil jahriyya amma wannan wa a cikin sallar da ake bayyana karatu kenan a cikin sallar da ake sirranta karatu ba kenan kai ma sai ka karanta amma da sharadi ka fara alhamdulillahi rabbil alamin a hankali arrahmanir rahim kawai sai limai ta yi kai kana maliki yawmiddin misali sai ta rukuyi sai gabe shi baka cewa dole a tunda ana hena karanta barin tsaya sai na ida sa a na'am ana aika wa sosai za ka kawo surori ma ta kama misali ya jima a tsaye tunda an kai shuru babu karatun liman bakka ji eh kenan watakila za ka kama wata tasha ta daban kenan sai ka ɗauko wata sura ka maimaita in zama to misali sura ɗaya ce ka iya har da mai rauni ce ko da uhuwan lahu ce za ka iya karanta kana maimaita ta ka karanta ka sake kuma ka karanta har inda liman zai zai rukui sai ka bi shi a yi rukui babi na gaba da ka ta wujubul qira'ati fi sirriya wajibcin karatu a cikin sallar da ake sirranta karatu kenan can goge karatu a bayan liman a inda liman yake bayyanawa kenan kai ma muka shiru amma kuma nan wajibcin yin karatu a cikin inda liman yake sirrantawa to shine malai yace wa amma fi wa amma fi sirriyati a cikin sallar da ake sirranta karatu faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha haƙiƙa manzala sallallahu alaihi wasallam aqarrahum mana athbatahum ya tabbatar da su akan su yi karatu a bayan liman a inda liman yake sirranta karatu fa qala jabirun jabir yake cewa kunna naqra fi az-zuhri wal 'asr khalf al-imam fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitab wa sura kaji amsa ta assalam manzala sallallahu alaihi jabir yake cewa mun kasance naqra muna karantawa fi az-zuhri wal 'asr a cikin sallar azhar da sallar al-asr khalf al-imam a bayan liman fir raka'ataini al-ulayaini a cikin raka'o'i guda biyu na harko me muke karantawa bi fatihatil kitabi wa sura mu karanta alhamdu amma kare ko mu kama wata sura mu karanta ko wata sura sukutum ko wasu ayoyin da ka hardace suka babu lai faqra'u ma tayassara minhu ko kuma faqra'u ma tayassara min alquran yake cewa fil wa fil ukhrayaini bi fatihatil kitab amma kuma a raka'o'i guda biyu na ƙarshe sallar azhar da sallar asar su kuma za mu karanta fatiha suratul fatiha kawai yace wa inna ma ankara tashwishu alaihi biha abinda aka yi inkari aka ki shine mutum ya rika shawwashe liman me tashwishi yawa ka rika dan tillawa misali har yadda karatun ka zai rika mido shi baya ko kuma yasa shi yayi gaba bai kai gaban ba ko na makamancin wannan kenan sai mutum ya kiyaye in kana karanta asirrance sai zama to asirrance ne karka shawwasha misali karka dami hatta da wanda ke kusan ka sai zama to kai ke saurari kai ko ba liman ba ko kuma je ku yi karka subhana rabbil azim subhana rabbil azim yana jin ka sai zama to kai ke saurari kuma ga tsayin wurin da na ko an je sujada yana sai jin kake da ko to kenan yana da kyau mutum ya kiyaye haƙƙin wanda yake sallah tare da su suna da haƙƙi wannan haƙƙin su karkar da shawasha su wannan tashwishi ne karatu ne amma dai karatun da za ka yi ya zama to ka hana wani karatu ka shawasha shi mana ka hana shi nutsuwa to shi ne ke cewa inna ma an karat tashwishu alaihi biha wa zalika hina salla zuhra bi ashabihi fa qala ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la wannan malaikaci ya faru lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar da wasu daga cikin sahabban shi da ya kare sai ke cewa waye a cikin ku da muna sallah karanta suratul a'la ta kaji wani mai yana gaba har yaji daga ɗaya daga cikin mamu suratul a'la karanta idan kaga wannan in yayi yayi yawa fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa ana sai ya ce ni ne ya aikin Allah walam urid biha illa alkhaira amma wallahi ba komai nake nihi ba da karanta wannan abu in banda alheri ya rasulullahi ya makin Allah fa qala manzala yake cewa qad araftu anna rajulan khalajaniha manzala yace haƙiƙa dama na sani wannan karatun da nayi na san akwai wani mutum wanda khalajaniha bi ma'ana naza'ani fil qira'a na san akwai wani mutum da ya rika min jayayya a cikin karatun nan ina karatu kuma ina jin sautin shi yana zo mini to wannan an hana shi kenan kai karatu kana daga bakinka ba tare da sautin ka yana hutuwa ba yanda zaka zaka cutar da hatta da wanda yake kusan ka bar shi ma yayi nashi shi ma wancin yayi nashi kenan kada zaman to kana daga wannan murya sai kaga sau diya za ka ga mutane har watakila ba su so tsaya a kusanka saboda duk wanda ya tsaya a kusanka ba zai nutsu ba shi sai zama to kawai kai ne zai rika ma da sahi yana maka diddiga yana sauraron me kai me kace da sauransu wa fi hadisi na akhara a cikin wani hadisi daban kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallama fayajharuna bihi suna karatu a bayan manzon sallallahu alaihi wasallam suna bayyana karatun nan har yanda kusa ana ji faqala khalattum alayya alayya alquran manzon yake cewa kun rikita mani karatuna yana sai ku hankali yanda wani ba zai jiyar da wani ba ka zama to sautinka yanzu zaka jiyar da kanka ne kai bakinka yana motsawa kana jin abin da kake karantawa ba tare da ka dami wanda ke kusanka ba barantana kuma har lima wa qala kuma haka manzon sallallahu alaihi wasallam yake innal musalli shi mutumin da yake yin sallah yunaji rabbahu kama yana ganawa da ubangijin shi ne manzon yake cewa falyanzur bima yunajihi bihi da haka ɗayan ku yayi dubi ya ga da me zai gana da ubangijin shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kar da shashen ku su rika bayyana karatu akan shashe hatta da karatun Qur'anin ba to wannan kuma shi zai nuna maka hududu shari'a kamar iyaka na addini ba kawo ba dan naga abu a kaza mai kyau ne to ai tasbihi ne tasbihi ko mai illa ce shi ko to daga lokacin kuma sarra ya fara shigowa kenan ci ai kaza ne ne kamar yanda lokacin da wani da muke tahi zulhulaifa miƙatin 'yan madina inda suke in za su ta aikin hajji da muke ya ce ya ɗauki harama na aikin hajji sai ya ɗauka daga cikin masallacin mazala daga cikin garin madina wanda daga cikin malamai mashi inkari ya ce ya za a kai haka imam malik sai shi mutum yake ce a ai wani ɗan ta zare ɗan kaɗan na ƙara na wuri bai cutarwa la ya dur kaga shi na tsaman a za ka ɗauki harama to ai da ɗan kai mu ƙarar da zulhulaifa da masallacin mazala sallallahu alaihi wasallam wanne yi kaga masallacin manzon Allah yayi ko to me zai hana dauka daga nan in so sai da daga nan a sai malami ar sai yake ce mishi ina maka tsoron fitina saboda sabawa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai ai manzon Allah ya san da masallacin nashi ya tsallaka sai da yake zuwa khulafa ta kai dauki harama na aikin haji to wannan shine abin da ake nihi da abin da ya shafi addini tauqifi ne abu ne tsayayye yaya na gani yaya ka gani yaya suka gani yaya ta gani haka za mu aikata ba kawai ba mu ce a to ai kaza kuma mai aibin shi so dai aka sai mu bace to ai karatun qur'ani aka yi ai karatun qur'ani ba akwai da zaka yi ka samu zunubi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana karatun qur'ani a cikin ruku'i ko la taqra'u al-qur'ana fi ruku'i wala fi sujud manzo Allah hani yake ka karanta qur'ani ya cikin ai abinda ake yin shi a cikin sallah to amma komi addini ya bashi daidai wurin shi ga inda za ka yi kaza ga inda za ka yi kaza in ka zo wuri kaza ka tsaya in zo guji ka ƙara gaba kaɗan ka ko baya ka yi kaza wani duka addini ya saɓara maka shi sai ce ka karanta ƙur'ani a tsaye kaka karanta shi a cikin ruku'i haramun ne mamnu kana sallah ka ce baka san za ka karanta a cikin ruku'i ba kawai ka ɗauko ƙur'ani ka karanta haramun ne ba a karanta ƙur'ani a cikin ruku'i to karatun ƙur'ani ne bai da kyau a karatun ƙur'ani iya da kyau amma dai a inda aka yi shi annan addini bai yarda ba na'am alaikum salam eh to wannan malamai sun yi magana akan su misali zaka iya kawo su da wata siga ta daban misali yanzu addu'ar rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana kaga wannan addu'a ce shakundum yake cewa kaman bakan danya ko wanda ta haɗa komai da komai shamila ce mani'a karshe ce in kai ta misali in ka zo abin da yake cikin alkur'ani shine me rabbana atina fid dunya misali kana ya ƙara lafazin allahumma allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko bayan shi wasu daga cikin suna ga babu matsala za ka karanta rabbanonin gaba ɗaya a cikin a cikin abu tawar da niyyar ka na addu'a ne ba karatun qur'ani ba kake a wurin sai ta suna ce a kawai inda lafazin qur'ani ne bai halatta ka zo da shi yana babu zaka iya karantawa a cikin wannan da zim da niyya ta addu'a ba niyya bane na karatun Qur'ani Qur'ani bane kake karantawa ya shan banda niyya ta karatun Qur'ani kuma da kai addu'a ce kake a wannan wurin to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan yayi umarni akan cewa kenan kar da ɗayan ku ya rika bayyana karatu a cikin lokacin da ake sirranta ya rika jayayya da liman kana faɗi yanda har kana shawwashe shi liman wa kana yaqulu kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan baya ce shi mutumin da yake sallah yana ganawa da ubangijin shi da haka ɗayan ku ya ga da mi zai gana da ubangijin shi kar da ɗayan ku ya bayyana karatu akan karatu Qur'ani akan wani wala yajhar ba'dukum ala ala ba'din bil qur'ani duk abin da zaka yi ka shawwashe wani addini bai rarrashi ba matakar ba hudud bane na addini yanzu misali mal'al ya fito karfe 4 na dare kawai buɗe lasfika ya sa idan da salula kawai sa ƙira da kuma gehe zanna karatun ƙur'ani ne karatun ƙur'ani laihi ne a ba laihi ba ne ba amma yin wannan aikin ba laihi ba ne ba saboda yana wa rafa kwasar shi akwai wani bai da lahiya akwai wanda yake son hutu akwai wani shi ma da kanshi ya tashi ya wuli yake a lokacin ka zo ka daga lasfika ko saman gidan shi ka ga babu da cin ya yi ka ba abin da zai yi ga wasu yara sana'a suna musu yi barci ka tara su a lokacin da ya tara su da sauransu to shi sa aiki na addini yana bukatar takaɗan kwarai da gaske lalle ta ganin shi yake cewa lam urid biha illa alkhair cewa wallahi ba abin da nake ne ita an ba alheri ba karatun da yake a manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa haba ni fa da mana sai akwai wanda ya mini jari a cikin karatun nan to kaga kenan duk abin da zaka yi da suna addini dole kana bukatar a tasabbut kakkai abinda za ka cutar da wani har yadda jin haushin musulunci ko na makamancin wannan ba karatun bane laifi amma yanayin da za a yi shi ko na makamancin wannan wa kana yaqulu kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana duk mutumin da ya karanta harafi daya letter daya a cikin qur'ani kana da lada wal hasanatu bi ashri bi ashri amsalha kuma wannan hasana din guda ɗaya daga samun lada za a limka shi limki goma kwatankwacinta manzan da gicin la'akulu ba zan ce ba alif lamim harfin ba zan ce alif alif lamim ba harafi ɗaya bane ba manzan da gicin walakin alifun harf alifun harafi ne mai zaman kanshi walamun harfin ita ma lamun harafi ce mai zaman kanta wa mimun harf shi ma mimun harafi ne mai zaman kanshi to wannan kuma yana yana kwadaitar da mutum akan karanta alqur'ani wallahi ba abin da ɗan adam zai karanta mafi girman daraja da kima da ɗaukaka sama da karanta alƙur'ani mai girma sama da karanta alƙur'ani mai girma maganar Allah ce kake karantawa maganar ubangiji subhanahu wataala babu wani abu mafi tsada a cikin rayuwar nan kaf wanda ya wuce wani alƙur'ani mai girma saboda magana ce ta ubangiji siffa ce daga cikin siffofin shi to amma ina wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura haka manzo yake kai karan al'umma zuwa ga zuwa ga Allah ya ubangiji al'ummata sun doki alqur'ani nan abin kaurace mu kaga an kaurace mu shi karance karance na duniya ba a wannan karanta ba ka harrace wasu abubuwa wanda la tusmiru la tuguni min ju a cikin rayuwarka amma a cikin qur'ani bakka da wani bakka da wani kaso mai girma wajibi ba wani abin da adam zai karanta wanda yake da falala da kima sama da ya karanta alkur'ani mai girma maganar Allah subhanahu wataala kuma ga irin talin dandazon lada da zai samu a lokacin da yake cikin karatun nan da irin nutsuwa da zai samu kuma mutum zai zamanto daga cikin ahlullahi wa khassatihi wanda su ne ma'abuta Allah ke bantattun ubangiji subhanahu wataala karanta alkur'ani iya da fa'idodi wanda la tu'addu wa la tuhsa ba sa kilguwa daga cikin fa'idodi wannan hadisi abin da ya kawo duk harafi lada goma idan ka ce alif lamim kan lada talatin lada talatin kuma Allah zai limke shi limka shi limkin balimki wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai limka maka shi limkin balimki iya daga cikin falla ta karatun alqur'ani mai girma lokacin da ka tsaya wa danka yayi karatun alqur'ani ya karance shi ya san shi yayi aiki da shi a gobe kiyama matsayinka matsayi ne irin na sarakai ubangiji subhanahu wataala zai tanadar wa mahaifiyar da ta aihi wannan yaron da shi mahaifin da ya kula akan wannan yaron yi wannan aikin ya karanta qur'ani yi aiki da abin da ke cikin qur'ani za a kai su matsayi irin na sarauta a gobe kiyama karkashin inuwa al'arshin ubangiji a ranar da babu inuwa sai Allah ta Allah za a sa musu tajun min az-zahab irin kambe na zinariya irin hular sarakai a dalilin kulawa da suka yi shi ne malam nishadi ya ke cewa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was safwatul mala wannan su wanda suka albarkacin albarkaci ko albarkaci shi yara a sababin yara to ina ga shi yaran da karanta idan aka je gobe kiyama wajen shiga aljanna wanda yake ya yi kusan alqur'ani za ku rika tsinkayo shi kamar da daga a gidan shi na aljanna kamar da kake tsinkawo tauraruwa daga nan gidan duniya a kadar ka duka ya aljanna ne sai a ce musu to iqra wa tafi ka karanta kana sama akhiru ayatin ma'aka aya ta ƙarshe da ka iya daidai nan ne manzila ka ana a cikin gidan aljanna mutumin da ya hika da sura ɗaya za ka rika tsinkayo shi kamar da kake tsinkayo tauraruwa to zaman me kake hirar me kake barcin me za ka yi ba ka iya ƙur'ani ba ba ka iya karanta littafin allah ba duk wani abu da ya shafi rayuwa ka ba shi muhimmanci abinda zai sa gangan jikinka ya toho fata ka ta yi kyau ka rika sheƙi ko motar da za ka hau ko gidan da za ka gina ka shiga ko matan da za ka aura ko abincin da za ka ci sai ka fifita shi sama da karanta littafin Allah wancan abubuwan da aka ambata za ka iya ba su lokacinka gaba ɗaya amma bakka da minti goma a cikin sati a rayuwarka da za ka zuwa koyi addinin Allah ka iya karanta Qur'ani ya ake karantawa yana da ka'ida ba haka irin da muke kawai haka barkatai haka abu azla ko iya da ka'ida da dawabi da shuru da ƙa'idodi ga yadda ya kamata ga inda za ka ga inda za ka tashi ga yadda za ka karanta wannan harafin kuma ga shi larabci wasu harafai ne masu kama da juna suka fi yawa a ciki kaga sa'un sinun swadun misali an ga musu fataha galibi a yadda muke karanta su duka sa sa sa sa sa shi ko ba harafi ɗaya bane ba harafi ne uku daban-daban ɗaya sa ɗaya sa ɗaya sa ga ga dalun ga babun ga zalim ga zalim ga za'un ga alifin ga ainihin da sauransu yana bukatar mutum ya karanta al'ur'ani haƙiƙanin karantawa saboda ya samu irin wannan kima da daraja wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadinta ga makaranta al'ur'ani mai girma Allah ya ce afala ya tadabbarun al'ur'ana am ala kulubin akfaluha afala ya tadabbarun al'ur'ana walau kana min inda ghairi lahi la wajadu fi ikhtilafan kathira to babu karantawan ma baranta na ta dabburin taqabu hadha alqur'ana mahjura abun kawai cewa baya kauna yaji ana karatun qur'ani damuwa yake yanda ka san shi da kanshi kamar shedan ne yana mutum yayi kokari ya sawa wa kanshi lokuta da zai karanta littafin Allah lokaci ne kankani wanda zaka dan yi kwanakin da zaka yi ka isa zuwa ga Allah subhanahu wataala dan abin da ka karanta a nan din shi ne abin da zai zama maka guzuri wanda zaka haɗu da Allah subhanahu wataala ka samu rahama ta Allah ya zama maka sabari sai zama to rayuwarka gaba ɗaya kana tanadinta a cikin abin da zaka tafi ka bar shi ka gina gida ka gaba rayuwarka da akan kokarin gina gida ka manta addinin Allah ba kai ba addinin Allah wannan gida anan zaka mutu ka bar shi ba ni zaka tare shi duk abin da ka tara duk irin kwantin da gare ka wanda kai buluke da wanda ba kai buluke ba da wane ne da kadara da ka tara karurruka da wasu kadarori da ka tara duka kai za ka kabar su afqar wahid fi madinati zandar indama yamut a cikin abin da za a sa shi wanda ya kwata lauci a garin nan irin shi nafsu shi za a saka ba wani bambanci ba ya gane bambanci a wannan kabarin mai kudi ne wannan kabarin talaka ne duk ne wani ado da za a mata na jahilci daga baya irin hamata ta banza a zo a maka wani gini a maka wani wane ne a saman kabari a wannan babanmu ne a wannan kakanmu ne wannan wane ne wannan hamasa ce ta banza ba ta kara maka komi kuma irin wani abin galibi muna da shi sai ga mutum gashi lokacin da yana rayu yana bukatar a tallafa mashi a mashi wani ba'a ne kuna can kuna harkokinku sai lokacin da ya rasu sai a kowa ya zamu nashi ya rasu zo ku ta jahilci a kan shi wai a yi wani gini gina mushi ginin da za a yi aikin banza ne aikin banza ne aikin nan da ya aikata shi ne kawai abinda zai fi dashi a wani Allah ina ga wannan babu anan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai satin sama sai mu ji magana akan abin da ya shahi lokacin da liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin wajen amin din dalilai da suka sa ake faɗe shi ke ne zamanto abinda kake yi da sunan addini komin ka ya zamanto kana da dalili cap a hannunka ba kawai na ga ana yi ba ne ko kuma haka muka tashi muka gani Allah fahimtar da mu karantar wadda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك